الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قوم وأشهرون دوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دو ليلة دريه دو أربعين kuma yau 25 ga watan biyar miladiya 2019 a wannan masallaci masallacin margayi a jihar Najja Allah gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan shine majalisin mu na 20 da izinin Allah kafin mu je ga tafsiri akwai tambayoyin da zamu zaba mu karanta wannan tambayar mai ita tana cewa ko yana cewa ala gafata malam muna neman ingancin limancin mace ya ingancin mace ta yi ta yi mai yan uwanta mata limanci mata ya halatta mace za ta iya musu limanci yan uwanta su kadai a cikin gida kuma idan ta tashi za ta tsaya za ta tsaya ne a setin su ba gaba za ta shiga ba za ta tsaya ne su yi layi daya ita dai za ta yin abu sannan su koyi da ita ya tabbata a sunna annabi sama ya tabbatar da cewa mata suna limanci amma isu isu amma babu inda aka ce mace ta zo ta limamanci maza akwai malamai can da wasu da suka taɓa ba da irin wannan fatawa amma fatawa ce ta kuskure ba daidai ba ba inda aka ce mace ta zama limaniya ga maza sai a america a ko america ai da ka ja abu america ai tsiya za a yi kila Allah shi kyauta Allah shirye mu Allah ya gafarta malam ya ingancin mace ta yi mana miji ladanci ta tada ikama ga ai tada ikama ba ladanci bane ladanci shine a daga kiran sallah shine asali ikama wanda ya kira sallah zai iya tada ita wanda kuma ya zama ba shi kira sallah ba zai iya tada ita iyaka dai abinda ya fi gudana tun a zamanin manzo Allah sallama wanda ya kira sallah shi ke ikama to a nan za a yi sallah misali kai da matakka ya halatta za ta iya maka ikama za ka yi sallah da kai da matakka kana gaba tana baya domin a musulunci ba inda ake jeruwa za a yi sallah tsakanin mace da namiji ko mijinta ne a baya za ta tsaya shi ya tsaya a gaba idan za a yi sallar nan liman da yaro namiji da kuma namiji liman babba to sai ya kasance sai su jeru su biyu ita kuma macen ta tsaya a baya haka ake yi to da ka ba a jeguwa tsakanin mace da namiji a sallah ko matar mutunci to da ka anan ya halatta za ta iya tayin masa da ikama wanda yake cewa don Allah malam mutum ne yake karatun Qur'ani da ya gama sai ya aje shi a ƙasa kan tabarma ko wani shi sai aka ce masa ya ɗauke shi a nan sai wani mutum ya ce ai ba komai ai wajen yana da tsarki to malam ya ya fi dacewa mun yi bayani kan wannan abin da ya fi dacewa shi ne a ɗora ƙur'ani a kan wani abu ka aje ƙur'ani a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama an zo da attaura za a aje ta a ƙasa manzo sun ya ce a ka aje ta a ƙasa filan da manzon sama yake shingida a kansa sai ya sauka a kai sai ya bada sai aka dora taura a kai da wannan malamai suka ce in a taura shafaffen littafi kuma ko ba a shafe shi ba bai kai alƙur'ani daraja ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki a aje shi a ƙasa to a shi alƙur'ani shine ku cancanta dora shi akan abun wani abu a sama shi yasa irin waɗannan abubuwan hawa ne abubuwan da ake na dora ƙur'ani suna da kyau na katako ya kamata a ce a masallatai a tanaje su saboda masu karatu duk wanda zai yi karatun alƙur'ani ya ɗauko alƙur'ani ko ya zo da nashi sai ya ɗora a kan irin wannan ɗan katakon domin girmama alƙur'ani mai girma amma idan da mutum zai aji to ba za a ce ga zanubin shi ba sai da ya abin da malaman fikinmu suke ce ba khilaful aula ya yi saɓanin abin da aka fi so da san samu ne ya dora shi akan wani abu ko ya dora shi a jikinsa wallahu a'lam ya ce wai shin ana musallan nafila qabliya ko ba'diya ana yi mana ba sallah ba ce idan kana sallar nafila sai wani abu ya faru da sallar ka abin da ake yin qabli za ka yi qabli abin da ake yin ba'di za ka yi ba'di malam don Allah ina son a mun bayani akan man lebe da nake shafawa ina azumi saboda kada leban ya bushe amma yana da mai wato sunansa chapet ko chapet ne ko carpet ne chapet oho ba dai ne haka ta ci sunan shi to ko da an san sunan shi ko ba san sunan shi ba ba laifi bane dan mutum ya shafa ma lebansa mai baya cin abin da yake karya azumi sai dai kuma daga baya mai da shi wani abin lata wayau yake yi sai ya shafa kila yana da ɗan zaki-zaki sai ya riƙa lashewa wannan mutum ya ji tsoron Allah akan haka amma dan ya shafa a matsayin kada leɓen shi ya bushe to ba laifi ba ne baya cin abin da malamai suka kirga yana karya azumi insha Allah ta'ala wannan yana magana ne na cewa dan Allah ina so kaɗan fitar da ni daga wannan matsalar da nake ciki malam ni ina da wata budurwa a da amma yanzu ta yi aure to shine take kira na a waya tana man tana neman shawara na akan za ta kashe wannan auren ni kuma ina ce mata ta yi haƙuri ta bi mijinta malam akan shawarar da nake bata har ta fara jin haushi na ai ai kai kamata ta ji haushinta ba ke kamata ta ji haushinka ba babu wata alaka tsakaninka da wannan mata ka ji tsoron Allah irin wannan na faruwa saban Allah kake ba wata shawara da kake bata ba wata shawara da aka ce ka bata matar wani bai halarta kai magana da ita ba sau da kai wannan tsoma kai a cikin fitina ne da bala'i musiba ce mai girma ka canza waya ka canza layi ka balla wancan layin da ta sanka da shi ko kuma ka ɓoye shi ka cire shi duk kuma hanyoyin da za ka bi ka tabbatar da bata san wani sabon layi da ka sa ba ka bi in ma ta sake gano wancan layin ka sake canza wani layin da yake gaya nan an ha ana sai da shi naira talatin a kan titi da ka ji tsoron Allah wannan ba mas'ala ba ce ta wasa mas'ala ce da za ka halaka idan kai wasa ka biye mata matar wani ce alaƙar ku ta yanke tunda Allah bai sa ka aure ta shi ce ba ka da wata alaƙa da za ka yi da ita da daina kiran ka a waya kai ma ka kira ta a waya shi ce nan matar wani ce tana zaune a gidan mijinta yanzu idan mijinta ya sani fitina farko da za ka fuskanta ke ba ka da maganganun da za ka masa da za ka iya gamsar da shi cewa kai ba wani abu kake nufi da matarsa ba na biyu laifinka a wajen Allah madaukakin sarki domin ba wanda ya ce kai magana da ita tana gidan mijinta ka kyale ta Allah madaukakin sarki ya kyauta irin wannan abubuwan suna faruwa da yawa mutane ya kamata su tsoron Allah kuma wannan yana daga cikin fitinun wayan nan yana ɗaya daga cikin musibu da bala'o'in da wannan waya take haifar so da ya kamata wayoyin nan su zama mana ni'ima ba ni'ima ba ni'ima abinda Allah madaukakin sarki ya maka ka ci gajiyarsa ka ci alfanansa ni'ima kuma Allah madaukakin sarki ya maka abu amma ya zama bala'i to waɗannan wayoyin kamar yadda wani babban malami a Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah yake faɗi yake cewa ni'matun saqaha Allahu alaina min ghairi an nas'alahu ba roƙon Allah muka yi ba muka ci Allah ya kama da wayoyin nan Allah haka nan ya mana kyautar wayoyin nan domin ya soka kama mana wani bangare na rayuwarmu to dan me za mu ɗauki wannan ni'ima kuma mu juya ta zama mana bala'i alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawa wannan canza ni'imar Allah ne kuma ya zama bala'i kuma yadda da shiga wuta ne saboda haka kada mutum ya zama ya sakan kansa irin wannan ya zama yana da irin wannan sassauci assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara maka lafiya tambaya a nan ita ce game da wurin tahiya a sallah na kasance ina sallah ne a makaranta sai wani prefect yake faɗa min cewa wurin yin tahiya dole ne mutum ya dinga karkaɗa hannu ni kuma na gaya masa yadda wani malaminmu ya faɗa mana amma sai ya ƙaryata to don Allah malam ina so ka ƙara yi mana bayani shin mutum zai karkaɗa hannu ne ko kuma zai tsayar da hannu duka biyu sun inganta duk wanda kai daidai ne babban matsalar mu da muke fuskanta kenan sai ka san abu fara ɗaya in ka ga wani yayi wani wanda ba irin shi ba kuma sai ka ɗauka abokin rigiman ka ne alhali dukkanin su sun inganta a nan garin a wani waje kusa kusa da nan masallacin an yi wani lokaci da ana tahajjudi in aka tashi za a yi karatun mutiri na ƙarshe limamin sai ya jawo wata rane ya ruwayar bazzi wata rane ya kumbul wata rane ya sushi wata rane ya duri wata rane ya kalun wata rane ya warshu haka yake canzawa to a shi akwai wani babban mutum shi shi bai san ilmul qira'at bai je makaranta ba wai a shi abin yana ba shi haushi kullum aka ta ce je na kawai yaran zamani sai su suna bata qur'ani ka ji ana wani hum hum hum hum hum shi kowa fannin shi ba sai Allah ya taimake shi bayan sallah sai tafi Malaysia ya tafi wani aiki ya kai shi Malaysia yana zuwa shi ke sai ya je masallacin da ake to sai ya ji irin wannan kira'ar da yake ake humu-humu da sai ya ji sai gashi sai gashi ya dawo zai samu limami ya ce alaga ta bala wallahi tallahi zagin ka ne kai da azumin yace sai da na je wajen masu abin na ji wai kaji mutanen Malaysia ne masu abin Allah ya shirye shi ai da mu da mutanen Malaysia duk matsayin mu ɗaya da su mun fi su ya larabci ma abinda baka sani ba mun fi su larabci mutanen Malaysia koyan larabci suke harshen su ma baya karewa irin namu mu yanzu alhamdulillah cin bai wanda Allah ya ba haushe da bafulate a duniya duk yaran da ya kama ya dauka in yana yi sai ka zata yaran shi mutanen mu da yawa in suna larabci zaka zata larabawa ne wasu in suna turancin ingilishi zaka zata ‘yan gidan sarauniyar ingila ne to amma mutanen malaysia duk yadda suka yi suka koyi larabci sai kaji bakinsa a kare yake wai ya ji wajen masu abin kawai saboda jajaye ne su shi kuma wannan limamin baka fata ne to shi ne wannan saboda haka duka biyun sun inganta in kai haka ka karkada kayi daidai in kuma ka tsayar da yatsan ka kayi daidai dukkanin su sun tabbata a sunna insha Allah wannan yake tambaya yake cewa malam mutum ne ya bani amanar kuɗi da da aiki ya bar min komai to malam idan na je siyayya duk abin da na samu sauki a kan shi malam idan na ci na ci halas a'a ba ka ci halas ba ai kuɗin shi amana ya baka tun da ya baka amana idan an je an samu sauki daga cikin cikar amanar ka sai ka zo ka ce masa to gashi alaji ko ranka yi dade ko yalla bai kayan da muka yi lissafi cewa za a samu za a siye su a kaza mun samu discount mun samu rangwame saboda haka gashi sai ya ce maka je ka ci halal malak amma idan ka je kai shiru da bakinka to ba halal ɗin ka ci ba tambayar da za a maka ita ce da alhajin nan zai je ya ji labarin cewa kayan nan sun yi sauki kai kuma baka da mishi da canji ba me zai dauke ka na tabbatar da zai dauke ka baka rike masa amana ba cutar da kake to tun da haka ne ashe kishiyar haka shine amana sai ka ɗauki abin da aka samu na sauki sai ka je ka faɗa masa ka ce ga saukin da aka samu in ya ce na baka duka ka je shi ce in kuma shi ya baka lamuni ya ce duk abin da kai ba komai ko an samu sauki kawai ka cinye to wannan ka zama alwakilul mutlaq ke wakili kala biyu ne akwai alwakilul mutlaq akwai alwakilul muqayyad a fikihu idan mutum ya baka wakala ya wakilta kai ce ka je ka mishi wani abu to ko dai ka zama mutlaqi kai tsaye ya baka komai ya ce duk abin da kai daidai ne to anan kaga hadda canji in an samu ba sai ka da mishi da canji ba tunda ya ce duk naka shi kuka yi wannan kullum abin da shari'a take lura da shi shine abin da aka al'umuru bi maqasidiha maqasid ake kula manufofin abubuwa da kuma yadda aka kulla su da sharuɗan da aka tafi akan su so daga in ya baka wannan damar shi kenan amma in bai baka ba kai muqayyad ne ya maka wasu da baibai ya ce sai ka rika zuwa kana mishi bayani to har da canji za ka rika mayar masa da saukin da aka samu wannan shi ke nuna kai amintacce ne amana ka ta cika daga nan sai ya ƙara sanka kuma sai ka ƙara samun daraja insha Allah su ne waɗannan tambayoyin da za mu iya amsa su a yanzu Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu tashi aya ta ɗari da sha hudu a cikin suratul baqara على قافة مالا بسم الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين نعم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sabon darasi ne Allah madaukakin sarki ya bude mana shi a cikin littafin mai girma a inda zai mana bayani akan hukuncin masallaci da kuma me ya kamata a aikata a masallaci da yadda ya kamata a raya masallaci kuma a kula da masallacin da kuma hukuncin mutumin da zai zama ya cutar da masu bautar Allah a masallaci ko ya hana a yi bautar Allah madaukakin sarki a masallaci ko kuma ya ɗauki gabaru rusa masallaci wannan ayar hukunce-hukuncen da take ɗauke da su suna da nauyi malaman tafsiri wasu sun ambata meye dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar ko kuma suwa ake nufi wasu malamai suka ce wannan ayar tana bayani ne akan buktu nasar buktu nasar wani sarki ne azzalimi da aka yi wanda ya zo ya rusa baitul maqdis kafin a haifi annabi isa alaihi salam da wajen shekaru 650 suka ce shi ne allah maɗaukacin sarki yake bayanin sa'ana wasu suka ce a'a ba shi ake magana kansa ba aya tana batu ne akan kiristoci waɗanda suka zo suka rusa baitul maqdis suka faffu suka suka suka suka kakkashe mutane sannan suka zo suka yayyaga attaura suka sa mata kazanta karshe kuma suka kona masallacin baitul maqdisi wato masallacin quds su ma haka ta faru kafin a haifi annabi bayan an haifi annabi Isa alaihi salam da wasu shekaru wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan ayar ta sauka ne akan mushrikan makka waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umara a sulhul hudaybiya ko a amul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida bayan yin shekara shida a Madina sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya zo ya umara ya baro garin Madina ya zo ya umara a Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryo da shi da sahabbansa wanda sun kai dubu ɗaya da wani abu domin su zo su yi umara kafin su kai garin Madina Makka afwan sai suka tsaya a wani waje wanda a kusa da wajen akwai rijiyar da ake ce mata bi'ul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi sayyiduna Usman ibn Affan kafin nan sayyiduna Umar ya zaba yace ka je ka faɗa ma mutanen Makka shugabannin Makka cewa ga mu mun zo ba mun zo da wata manufa bace manufar mu ita ce mun zo ne domin mai umara su bar mu mai lawafi mai sa'ayi a ɗakin Allah maɗaukacin sarki mu sha ruwan zanzam shi ke nan mu ban musu garinsu. Sagidu na Umar ya ce, A'a, ya ma'aikin Allah, in dai ba Allah ba ne ya ayyana ni ya ce, Ni zan je, ina da shawara, saboda abu biyu, abu na farko tsakani da Allah ba a faɗa mun shani. Idan suka faɗa mun maganar da bata mun ba, za mu fashi ‘yan kallo da su. ba ni da juriyar da zan iya ɗauka walakancin magana dalili na da farko kenan dalili na biyu ƙabila ta ba ta da ƙarfi a maka ƙabilar sai na umar radiyallahu anhu sunan su banu ali ba su da yawa ba su da ƙarfi a garin makka manzon sama ya ce eh kwarai da gaske to wa kake ba da shawara ya je sai ya ce a sa sayyiduna usman ibn affan mutum ne wanda ake girmama shi shawa suna girmama shi mutum ne mai kawaici da kunya za a iya faɗa masa magana ya shanye sannan kuma ƙabilarsa suke kula da garin makka domin banu umayya daga cikin banu umayya yake shugaban kasuwancin garin makka abu sufiyan dan uwansa manzo sun ne da shawarar sayyidina usman ibn affan umar ya aika sayyidina usman ibn affan ya tafi domin ya faɗa musu da suka je suka ce ba su yadda ba manzo Allah sama ya koma sai baɗi ya dawo ba su yadda ya dawaci ba amma shi sun ba shi izini ya dawaci shi kadai ya ce wallahi ba zan yi dawaci ba inda kun hana manzo Allah sama ya yi daga nan suka turo wakili domin a zo a rubuta takardar yarjejeniyar cewa manzo sama zai dawo mai ya zo ya yi umara suka turo wani mutum da ake ce masa sahal sahal ibn amr ya taho a matsayin wakilinsu manzo Allah sama ya ce masa sayyidina ali radiyallahu anhu ya zama sakatare ya rubuta takarda da abin da aka rubuta aka faɗi ya rubuta shikenan aka fara rubuta wasiƙa manzon sama ya tambayi ya ce ya sunan wakilin nasa aka ce ya ce sunansa sahal sai mutum ce ilan sahula amruna ya ce daga jin sunanka insha Allah al'amarin mu zai sauki shikenan aka fara rubuta wasiƙa daga cikin sharaɗin da suka zo da shi ba su yadda manzon sama ya umara ba bana ya koma sai bari sannan bari idan zai dawo kai ya zo da komai sai sandar da aka san balarabe yana rikewa kamar yadda fulatani yake rike sanda da ita kada aka yi da su shigo da ita garin makka sannan daga cikin sharuɗan duk musulmin da ya yi ridda ko ya ce ba zai zauna a madina ba ya dawo makka to ba za a mai da shi madina ba amma duk kafirin da ya ce ya musulunta ya koma garin madina daga makka to a dawo musu da shi sannan suka ce ba su yadda a rubuta manzalla sama a matsayin Muhammadun Rasulullah ba sai dai a sa Muhammadu na Abdullah suka ce ba su yadda a sa bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a sa bismika allahumma manzo su ce da a rubuta kaje da ake ake bin mutane a hankali saboda ana da manufa a gaba manzo sama ya juyo suka tafi hankalin sayyidina Umar ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah wai akan gaskiya muke ya za a mi yadda da walakanci a zo a yi mana cin mutunci an ce ma wai kai ba manzon Allah bane kuma wai mi yadda a sa hannu kuma yanzu a ce ba a yadda da Allah Ar-Rahman ba sai dai a rubuta bismika Allahumma sannan jibo waɗannan sharuɗa na zalunci ya ma'aikin Allah alasna ala haqqin wa hum ala batil ba mu muke kan gaskiya ba su kuma suna kan ƙarya manzon sa ce ya umaru inni rasulullah ce ya umar ni fa manzon Allah ne wahayi ake mu sannan sai na umar radiyallahu anhu ya dawo cikin nasuwarsa aka tafi to sai aka ce wannan ayar ta sauka ne akan hana manzo Allah sama da umara da suka amma malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan ayar eh ta sauka ta shafi waɗancan ababu ababen da suka faru sannan kuma duk mutumin da ya aikata abin da ayar take magana a kansa to ya shiga ciki العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبع abin da ake lura da shi shine gamewar lafazi ba wai ne sanadin da ya sa abu ya faru ba a keɓanci ƙur'ani kullum yana sauka ne in ba ya ce na suwana ba ne kawai to ana ɗaukar a matsayin gaban man hukunci to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa man azlam wane ne ya fi zalunci a cikin azzalumai idan aka tara azzalumai aka ce silayi to wane ne zunubinsa ya fi girma mimman mana'a masajid Allah fiye da wanda ya hana masallatan Allah an yuzkara fi hasmuhu da a rika ambatan sunan Allah a cikin masallatan Allah wa ta'ati kharabiha sannan ya kai ya kai matuƙa wajen kokarin sai ya ruguza masallatan Allah أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أي كافري da masu nufin su rusa masallacin Allah to abin da ya cancanta shine bai kamata ma a basu shiga masallacin Allah ba illa kha'ifin face suna jin tsoron abin da zai faru da su in suka nufaci masallacin Allah da cutarwa lahum fid dunya khizyun za su zama suna da kaskanci da walakanci a rayuwar duniya ولهم في الآخرة عذاب عظيم سننكم سنة عذابا وتتكمي جرما أغانقوا بعد القيامة wannan fassara aya ce Allah madaukakin sake cewa man azlamu mimman mani'a masajid Allah al-Imam Tabari yace Allah yana ce mana ne ayyu mri'in ashaddu ta'addiyan wa jara'atan ala Allah wa khilafan li amrihi min imri'in mana'a masajid Allah an yu'bada Allah fiha wani mutum ne a cikin azzalimai ya fi ta'addanci ya fi ƙetare iyaka Allah ya fi tsaurin ido da ƙarfin hali ga Allah fiye da mutumin da ya zo ya hana masallatan Allah a bauta ma Allah maɗaukakin sarki a ciki waye ya fi zalunci abin da ake ce ma al-zulmu shine waqu shay'i ala ghairi mawdi'i zalunci shine ka sanya abu ba inda ya cancanta a sanya shi ko kuma ka ce baksu ashabil huquqi huquqahu tauye ma masu haƙoƙi haƙƙinsu to daga cikin haƙƙin Allah a bar bayinsa su bauta masa a masallatansa daga cikin haƙƙin bayin Allah a basu su bauta ma Allah a ɗakunan Allah to sai zama ya tauye musu haƙƙinsu ya hana su su bauta ma Allah maɗaukakin sarki a masallatan Allah wal masajidu jam'u masjid idan an ce al masajid jam'i ne na masjid wa huwa kull wa huwa al mawdi'u alladhi yusjadu lillahi fihi abinda ake ce ma masallaci al masjid shine wurin da ake ma Allah sujada an kalla an ce masjid ba sujada kawai ake ma Allah a masallaci ba amma a cikin nau'ukan bautar da ake ma Allah madaukakin sarki sujada wata ibada ce ta musamman to shi yasa sai aka ce ma masallaci masjid wato wajen da ake masa sujada a wurare da yawa kusan duk inda Allah zai faɗi masallaci sai ya danganta shi zuwa gare shi إنما يعمر مساجد الله كاغا مساجد الله كاغا نيكو وأن المساجد لله كاغا نيكو duk inda aka faɗi masallaci za ka ga su tari akan danganta shi zuwa ga Allah malamai suna ce mai irin wannan dangantawar idafatu tashrifi dangantawa ce ta darajanta Allah ya ce abu nashi Allah ya ce abu nashi to kaga wannan ba karamar daraja ba ce to haka Allah madaukakin sarki yake danganta masallace zuwa gare shi so da haka babu wanda yafi girman zalunci a cikin azzalumai in ana son a gano su waye azzalumai to wanda yafi girman zalunci shine mutumin da masallatan Allah ya ana abauta ma Allah madaukakin sarki a ciki al-imam al-qurtubi yace kullu mawdi'in yumkinu an yu'bada Allah fihi wa yusjadu lahu yusamma masjidan duk wurin da zai iya yiwa a bauta ma Allah a cikinsa shi kadai kuma a ma Allah sujada a wannan wajen to sunan wannan wajen masallaci sunan shi masallaci shi yasa da za ku shata wani waje haka malaman mu na fikihu suna ce masa musalla amma duk a hukuncin masallaci yake so da ka duk abin da ya shafi ladabi na masallaci ana buƙatar ka masa da za ku shata wani waje haka ba a gina ba sai ku ce ai a nan kuke sallah ku samu duwatsu haka sai ku shata to sunan wannan wajen masallaci duk da malaman mu na fiqh tun da ba ginan ne bane suna ce masa masjid kai suna ce masa musalla musalla masallacin idi ana ce masa musalla lahu hukumul masjid shi yasa manzon sallama ya ce mata su je masallacin idi har da masu haila amma sai ya ce ne wal ya'tazil nal musalla amma mata masu haila idan suka je sai su koma gefe yashhadna alkhaira wa yad'una bi da'wati almuslimina su shaida alheri idan ana addu'a liman suna jin lasfika na kai musu ana cewa amin an liman na cewa allahumma kaza suna cewa amin amma ba za su yi sallah ba ba za su shiga masallacin idi su zauna a ciki ba sai su koma gefe ko kaga ba ginannan waje bane wani zuba masallacin idi har kwalla ma ana yi ko ba haka bane wasu masallacin idin na bayan har kwalla ana yi ana ban ta maula ba lokacin idin ba idan ba lokacin sallar idi ba sai su zo sai su yi kwallo kaga ana yi to amma dai yana da hukuncin masallaci a wajen Allah wannan wajen tunda ana ma Allah sujada to yana da hukuncin masallaci in ji al-Imam al-Qurtubi al-Maliki sai al-Imam al-Qurtubi sai ya kawo hujja sai yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sama ya ce waju'ilat li al-ard kulluha masjidan wa tuhura an sanya mini kasa cikin abubuwa guda biyar da Allah ya ba annabi sallama ba a ba wani annabi ba kafin sa waju'ilat li al-ard kulluha masjidan wa tuhura an wa tuhuran an sanya mini kasa ta zama ko ina wajen ibada ne wajen da zan iya tsayawa in sallah ne wa tahuran kuma waje ne da zan iya yin taimama da shi sai wuraren da shari'a ta ware cewa ba a yin sallah a wajen kamar bola ba a yin sallah a bola ba a sallah a majizara abatuwa inda ake yanka mayanka kwata ba a sallah a kwata ba a sallah a ƙari a tariq tsakiyar titin mutane ba a ɗauka shi ya zama masallaci da sauran wurare da malamai suka ambata wasu sun zo a cikin hadisai amma hadisan wasu suna da rauni amma malamai da yawa sun ba da fatawar waɗannan wurare wurare ne da ba a sallah a cikinsu amma asali duk wani waje da ka sani Allah ya sanya ma manzo Allah sallama ya zama yayi sujada a wajen ya ibada a wajen kuma ya halatta zai iya taimama da wajen sai dai wajajen da aka kebe al-imam al-qurtubi yace akhrajahu al-a'imma malaman hadisi kusan duk sun fitar da wannan hadisi domin al'imamu malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta'u al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa bukhari ya rawaito shi a sahihinsa muslim ya rawaito shi a sahihinsa wa halum majarra al-imam al-qutubi yace wa ajma'at al-ummatu ala anna al-buq'ata idha quyyinat lis-salati bil qawl malamai sun yi ijma'i akan cewa idan aka shata wata kasa sai mai kasar ya ayyana ya ce nan wajen ya zama masallaci خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها تو دقا يو رانا دي فرتنا تو يا تاشي دقا cikin mulkin ta kai ne ka shata wani waje sai ka ce nan wajen masallaci ne ga gidanka kana da wasu feguna a gefen wani waje sai ka ce nan wajen fegi gudan nan ko feguna biyu ko rabin fegi ko kwata sai ka ce ka shaida nan wajen daga kusurwa kaza zuwa kusurwa kaza daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa mita kaza ko kafa kaza na yanka nan ya zama masallaci to daga wannan lokacin da kai ya tashi daga mulkinka magadanka ba za su gada ba ya zama mawqufun li jami'il muslimin ya zama wakaci kana furtawa shi ke وصارت عامة لجميع المسلمين ينزو أنهم بجيرا دكشاتا يا زم ملك دكا مسلمين حق المسلمين يا زم وقتي أما تيتي فلو بنا رجل في داره مسجدا أما دا دا أشي متين يجينا مسلاتي أجدان سئين وانا مسلاتي نمتانا مسكتي مع الله غاناكا ko akan yi shi a gidaje akan yi shi a gidajen mai ko to da mutum zai gina irin wannan wahajazahu ala an-nas amma sai ya kebe shi ya nuna wa mutane fa ba nasu bane ila ma masallacin in an yi sa'a yana Abuja to ranar da yazo yana son addini yana son addini shikenan sai ya fito da shi da mai gadin shi da yaran gida sai su sai su sallah in ya koma Abuja mai gadi ba zai yi sallah ba yaran gida ba za su yi sallah ba shikenan sai Alhaji ya dawo ko sai Yalla ya dawo kaga masallacin ba na mutane bane sannan masallacin a cikin gida yake ga wani katotan get nan sannan get din an yi hoton kare an ce beware of dog shike to kaga wannan hajazahu ala nas bai ce na mutane bane to anan waqtasa bihi li nafsihi ya nuna cewa wannan masallacin nashi ne la baqiya ala mulkihi wa lam yakhruj ila hadd al masjid to yana nan a matsayin mulkin mutum irin waɗannan masallatan da ake yi so da ka da mutum zai mutu ‘ya'yansa suna da ikon da za a raba musu gado da shi saboda har yanzu bai zama masallaci ba domin bai furta ya ce wannan masallacin na musulmai ba ne yana nan a cikin gidan shi amma masallaci wajen da ka yanka ka ce ka ba da shi a matsayin masallaci ko ka rubuta takarda ko baka rubuta takarda ba in dai ka furta kuma jama'a sun ji akwai shaidu to ya tashi daga mulkin ka ya zama masallaci amma in a cikin gidanka ne da get ɗinka kuma baka ce na musulmai bane ba ma a zuwa a yi sallah a ciki to kaga shi ke nena na a matsayin mulkin ka sai ta zama a matsayin daidai yake da falon gidanka walau abahu linnati kullihim amma da zai halatta shi ga mutane ga baki daya kana hukmuhu hukma sa'il masajidil amma to daga nan ya zama hukuncin sa hukuncin sauran masallatai wa kharaja an ikhtisasil amlak daga nan ya fita daga mulkin sa ina jin mun fahimci wannan magana ta Imam Al-Qurtubi masallaci yana tabbata ne idan mutum ya zo ya shata ko an gina ko ba a gina ba ya ce wannan ya ba musulmai to shi kenan ya tashi daga mulkinsa yanzu ‘ya'yan shi ba za su gada ba domin ba a gadon waƙafi sayyiduna umar radiyallahu anhu lokacin da aka yi yakin khaiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanka musu gonaki a cikin gonakin yahudawa da aka ansa bayan an yaƙi yahudawa an an an an an, an yaƙe su manzo Allah sallallahu alaihi sai ya rarraba masa habbansa gonaki sayyidina umar aka bashi wata makeke gona mutanen maka ba su iya ba su iya noma ba da aka ba sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan gonar sai zai samu wanda sun ce ya ma'aikin Allah wannan gona da ka bani nayi wani kudiri a zuciyata so nake in yi wakafin ta shikenan manzo sai ya ce masa to babu laifi kai wakafi so daga sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce ya mai da ita wakafi ga musulmai da kuma dangin manzala ta salama a wata fassara a wata fassara kuma aka ce da danginsa yi musu abin da malaman fiqh suke ce masa alwaqful ahli kai ma dangin ka waqafi a cikin hadisin sai aka ce ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yu'ad wa la yuhab tunda ya riga ya bada wannan gonar to abu uku ba zai hauta ba abu na farko la yuba ba za a siyar ba sai dai a ci gaba da cin gajiyarsa wala yuhab ba za a kyautar ba wala yurad sannan babu gado ba gado in kai wakafin masallaci shikenan babu magana gado yanzu kun ga masallacin nan da muke ciki ai ai wakafi ne lokacin da baka gayi rasu ai ba wanda ya zai ce na shi ne ko na musulmai ne an ba ahli sunna su suke da shugabancin masallacin su suke kula da shi domin da aka ce lijami'il muslimi ba ana nufin kuma shikenan kowane musulmi zai zai kya masallaci shi bane saboda ka sai sai yadda ya ga dama a ce za a kulle masallaci saboda security sai ce masallacin ai da kowa ne a akwai shugabannin masallaci duk wakati yana da nazir idan aka yi wakati ka ce ka ba da wani abu to akwai nazir akwai mai kula da wannan wakaf shi ke da damar ya ce abu kaza za a yi a ciki abu kaza ka a yi a ciki haka tsarin musulunci yake musulunci ba har ido yake karantarwa ba so da da aka ce jami'in musulmin nan ana nufin dukkan musulmai nasu ne su zo su ibada a ciki amma dole ya zama akwai masu jagorantar masallacin nan akwai shugabanni masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tafiye tafiya mai nisa sai idan kai ya nada ya ce kai zaka ja sallah sannan zaka ja sallah sannan da manzo sama zai dade bai fito ba yana cikin gidansa misali a ce sallah azhar sai misali manzon sama ya kai karfe 4 bai fito ba to ba wanda zai shiga sallah saboda manzo sama ne shugaban masallaci mu ne yanzu da abubuwa suka zama haka kawai sai a kalli wala ce bismillah in ma ma in ma yayi minti biyar ne aka ci ya wuce lokacin da aka fara yi to sai mutane su rika yanga wai ba zai ce liman din ne yanga eh yanga ba sai ce wai sai mutane su rika yanga sallan ma da za a yi mutane sai an yanga sai kawai a nada wani a ce ya shiga ko kuma wani ya nada kai shi kawai shi kenan sai ya zo shi ana hango liman a wani masallacin kawai shi kenan sai ya mata aka a tada iqama da sauri ba daidai bane irin wannan to masallaci da aka ce jami'il muslimin ba ana nufin shi kenan kowa ya zo ya rika gadara da shi bane za mu ji wasu kunce-kunce da suke da alaka da masallaci a gaba to shine nan wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu da a ambaci sunan Allah a ciki wane ne fi zalunci fiye da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a masallaci Allah madaukakin sarki a wani wajen yana cewa fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu fi buyutin a cikin wasu ɗakuna wasu gidaje adina Allahu an tufa Allah ya ba da izini ya umarni cewa an tufa a gina su a gina masallatan a gina ɗakuna shine an tufa a din malamai suka ce daga cikin ma'ana an tufa a shi an tubna a gina masallatan sannan wa an tunazzaf a tsaftace masallatan duk yana ce raful masajid a tsaftace masallacin sannan duk wasu abubuwa da ake ce musu lawazimus sala abubuwan da sallah ba za ta yi ba sai da su to ya kamata a kawo su a masallatai a masallaci duk yana cin an turfa'a sannan duk abubuwan da ba ba lawazim bane amma suna cin abubuwan da suke ƙara ma masallaci da masallata ya ƙara ma masallaci kyau sannan ya ƙara ma masallata jin daɗin sallar to ya halatta a kawo a masallaci shi yasa ya halatta masallaci ya zama yana da fankoki lokacin zafi a kunna su ya halatta masallaci ya zama yana da AC mai bada sanyi a lokacin da ake zafi mai tsanani a kunna ma mutane AC shi sallah sallah sannan su a sallah ya halatta a masallaci a saman ma da masallaci fitullu masu haske in kana karatun Qur'ani ka rika ganin komai tar in ana karatu a ga komai tar ya halatta a masallaci a saman ma da masallaci kafet mai kyau wanda za ka yi sallah ka ji kana natsuwa ba kana sallah kudin cizo na cizon ka a ka ba ko kuma tarmani wato menene sunan shi naka ya zo ya gantara maka cizo duk wani abu da ake so wanda mai sallah zai shiga masallaci ji baya son ya fita daga masallacin to ana son a samar da shi a masallaci idan ka tafi kasashen larabawa irin mutane yanzu yadda kuke zaunan nan ba a jikin bango ba to za ka ga an samar da wasu karagu karagu ne waɗanda suke tafi da gidanka duk an ajiye su a masallaci idan bayan ka ba zai iya tsayuwa haka da kanshi ba kawai sai dai ka je ka ɗauko wannan karaga ka buɗe ta kai zaman ka kawai haka a baya ko awa nawa za ka yi ba za ka gaji ba duk abin da ake bukata shine a tama mutane can zama a ɗakin Allah su gabatar da ibada ibada wacce take mai kyau duk wannan suna cin masalih muhsana ana da bukatar su a masallatai abubuwa ne na gyara ibadar mutane wasa'il ne hanyoyi ne so da ka ana da bukatar su a samar da bayi mai kyau a masallaci mai tsafta a rika tsaftace masallacin a rika sa mishi kanshi bayin a sa mai kanshi a sa ma cikin masallaci kanshi a rika fesa ma masallaci turare ka shigo masallaci in ma baka sawo turare a gidanka baka koma matarka ta ce ina ka samu wannan turaren ce wallahi na masallaci ne ya dan gogan mun aji duk ya halatta a masallaci ai wannan a gyara masallaci ka shigo masallaci ɗakin Allah kana jin daɗin bauta a ciki ba ka shigo masallaci ba ka takura ana yin sallah shikenan kawai ka fita dandanan ka bara fita a samun ma da masallaci su fiku masu ƙarfi duk wannan yana cin maslaha mursala a masallaci ana da bukata a samar da wajen gawa wankin gawa wankan gawa ne kyau yanzu a kasashen laraba idan ka tafi mafi yawanci idan aka ce an yi mutuwa a unguwa ba a bata ma ba a bata falon mai gida da wanka da ruwan gawa ko kuma an ka tunanin gidan haya yake ina za a mushi wanka kawai masallaci za a zo da shi suna da suna da maksila suna da maksila wurin da ake zuwa a wanke gawa hatta wajen wankin gawan a zamanance ake yin sa gadan masu wankan ba su sun sha wahala ba a ce su juya nan a kawai wata na wani abu za ta dan juya in baya ake son ya juyo na gawa sai a murda sai ya juyo da gawa inda ake son a wanke in nan bangaren ake so in gawa su ake ta zauna a wanke mata baya ta zaune sai a tallabo ta haka gadan ya wani miƙo da ita irin yadda ka san ana magadan asibiti haka suke yi ba mu ba Allah shirye mu mu sai da yake kaman kaman addini mun yadda kawai mu tar mu bar shi a baya haka muke masa da abin da ke da alaka da addini mun so mu gan shi a ƙasa duk waɗannan suna cikin abubuwan da ake bukata an tufa'a malamai sun yi bayanin wannan yana cikin an tufa'a an tufa'a tilkal buyut a daga ginin waɗannan masallatan abinda malamai suka yi sabani akai shine naqshul masajid ai ma masallaci kwalliya ai irin waɗannan la ilaha illallah da waye da waye da waye a rubuta ayatul kursi a rubuta amanar rasul a rubuta kul huwallahu irin masalla abubuwan da ake ma wasu masallatai da ta ma masallaci kwalliya ta zinariya ko ajrfa waɗannan malamai magabata wasu sinki akan ka ai ma masallaci haka ba sa san ai ma masallaci haka amma tanti mai kyau tanti mai kyau ya zama masallaci ba ku tantin da bai ɗauka kura tantin da in akwai shi ba zai iya ɗaukar yanar gizo ba to duk ya halatta a same shi a samu masallaci tayil duk wannan ya halatta tsaftace masallaci ne yana cin an turfa'a yana daga cin abin da Allah madaukaki ya ba da umarnin cewa a masallatai kuma idan muka ɗauki tarihin masallaci a musulunci za mu ga yadda manzon sama farkon abin da ya fara da ya ya fara masallaci ya fara gina masallaci ya fara gina annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso garin Madina ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu Khalid ibn Uhu da ya sauka a gidansa sayyiduna abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu yana saman bene sai ya ce wallahi bai kamata ya ce yana saman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce mai iyalansa duk su sako kasa manzon sama ya kamata ya hau bene saboda haka ya ba manzon sama saman bene manzon sama ya kwanakin da zai a gidan abu ayyub al-ansari ana gina kuma masallacinsa da ɗakunan matansa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asalin filin wani nirbadi ne asalin wajen makabarta ce ta mushrikai gawawacin mushrikai ne suke rufewa da suka dade sai suka zama suna suna shanye dabino a wajen shine ake ce masa nirbad wajen da ake ake shanye dabino daga nan sai ya zama gadon wasu yara da ake ce musu sahal da suhai suna ƙarƙashin wani sahabi da ake ce masa sa abin nan ibn zurara so da kamar zala ta sama sai ya zo sai ya ce to wannan filin lokacin da ya taho yana tafiya sai kowa na cewa gidansa za a manzon sun sama ga manzon salma a wajensa ya zo a bada inda za a gina masallaci manzon sama sai ya ce ma ya ce musu su kyala dabba sa inna ha ma'amura Allah ya ba ta iz umarnin ta san inda za ta je ta tsaya tana zuwa wannan filin na sahal da suhai kawai sai ta dukusa manzo sun ce hunal manzil yace nan ne wajen da Allah ya ce mu tsaya a nan za a gina masallaci da gidana so da kamar zai sanama aikin farko da ya fara shi ne gina masallaci aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan aka fara ibada a cikin sa domin a nuna mana muhimmancin masallaci baya kamata a ce an bude wata sabo unguwa ba a shafe filin masallaci ba wannan bai kamata ba duk unguwa ta buwa to cikin lawajin na unguwan nan to ya zama an shata wajen da zai zama na masallaci ne kuma a damƙa ma mutanen kirki waɗanda ba za su siyar da wajen ba su ci kuɗin a ba bayan Allah waɗanda an musu shaidan mutanen kirki ne su da za su gina masallaci su raya shi haka ake bukata manzo Allah sallallahu ya gina masallacin sa masallacin manzo sama din nan shine ya zama makaranta duk waɗannan sahabban da kake jin an ce sahabi kaza ya haddace hadisai dubu biyar dubu kaza to a masallacin nan ya koya ƙur'ani a nan aka saukar da ƙur'ani a nan aka samu mahaddata alƙur'ani a masallacin man sama sai da aka samu wasu mutane da ake ci musu ahlus suffa yamma da arewacin masallacin manzo su mai shi to kasahu ya kai aka ware musu a nan suke rayuwar su kwana su tashi a ciki ba su da mata ba su da gidaje aikinsu su zo su saurari karatun manzo sama su haddace su sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu da makamantansu a masallacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya sojoji wanda suka yi jihadi na musulunci suka yada musulunci a duniya gabaki daya a wannan masallacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama ya sulhu idan an samu rigima tsakanin wani a masallacin manzo sama yake a wannan manzo Allah sama 24 nan gabaki daya a masallaci suke karewa sai dai idan ya shiga cikin gida ko kuma wani abu ya kama shi zai je kai ziyara cikin unguwa ko kuma wata tafiya ta kama shi ya bar garin Madina amma a nan masallacin ya zo na yake karantar da mutane wannan masallacin na manzon sama da kake zuwa kai kai ziyara in ka je Madina a nan manzon sama yayi komai a ciki akai komai in ka samu ka je rauza da duk wajajen da ka je to kana tattaka kafar da manzo Allah sama wajen da manzo sama ya taka sahabbansa a nan suka rayu suka taka wajen a nan suka yi rayuwarsu ga baki daya bayan rasuwar manzo Allah sallama zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ya fara ya shi ya fara bude masallacin aka yi masa tawsi'a aka yalwata masallacin aka ƙara masa faɗi aka ƙara masa tsawo bayan sayyidina Umar zamanin sayyidina Uthman ibn Affan shi ma ya zo yayi bayan sayyidina Uthman ibn Affan sayyidina Muawiya lokacin da ya zama khalifa shi ma ya zo ya ƙara bude masallacin bayan sayyidina muawiya abdulmalik bin magwa shi ma ya zo ya zama khalifa ya ƙara buɗaɗa masallacin hisham bin abdulmalik shi ma ya zo ɗan wancan shi ma ya ƙara buɗaɗa masallaci aka rusa ɗakunan matan manzalar sama aka shigar da su cikin masallaci sayyiduna umar bin abdulaziz rahmatullahi alaihi shi ma ya zo ya ƙara buɗaɗa masallacin to haka dai aka yi ta samun ci gaba masallacin manzo sama yana ƙara faɗi yana ƙara faɗi yana ƙara faɗi har lokacin da gidan Saudi Arabia suka zo gidan Banu Saud wanda suke mulki yanzu a Saudi Arabia a tarihin duniya wannan gidan ba a taɓa samu wanda suka hidimta mu masallacin manzo Allah sallama da masallacin Ka'aba kamar su ba kowa ya zo a cikin su burinsa shine mai zai ma masallacin ya ƙara inganta masallacin na tabbatar da yanzu waɗanda suka je masallacin masallacin sun taɓa shiga sun je ko sun saba zuwa yanzu shauki ma ya kama su duk zuciyarsu ta koma masallacin sun san ba irin namu bane sannan ga kuma falalar da yake da ita to suka bude da masallacin masallacin da a yau yake dauke da Allah kadai san adadin mutanen da yake iya dauka amma lissafi ake na miliyan mutane miliyoyi ake magana ba wai dubbai ba miliyan ne ba wai dubu daga miliyan ne zaka fara masallacin manzon salama to wannan masallacin ke to duka masallaci ana bukatar a inganta su abin da ake bukata shine ya zama unguwa ta zama tana da katon masallaci shi yasa magabatan mu suka ki masallatai da yawa a unguwa har suke ganin cewa masallaci daya shi kadai ake bukata ya zama na juma'a a gari to amma wannan abin da suka kula da shi shine ana tunanin ai masallaci ƙara idan ka kalli adadin mutanen da ake da su da a duniya ka kalli yadda ake masallatai da sai ka ga lallai mutanen nan suna da basira manyan masallatai suke to amma mu sai a zuwa unguwa unguwan nan wani ya mallaki fegi hudu shi kadai zai shata ya gina da gidan gona a ciki wani fegi biyar wani fegi shida ma irin manya manyan unguwannin na na yan gayu na masu kuɗi amma masallaci gabaki ɗaya bai wuce a bashi rabin fegi ba kuma ana karuwa ana cika ana karuwa ana hayayyafa to shine an tofa a gina masallaci a inganta ginin sa a kuma ci gaba da kula da masallacin shine abinda malamai suke ce mishi al-imara al-imaratu al-masjidiyya malamai suka ce imara kala biyu ce akwai al-imara al-hissiyya kamar yadda zamu ga wata ati kharaji a shi ma kharab kala biyu ne akwai al-kharab al-hissi akwai al-kharab al-ma'nawi akwai raya masallaci na fili shine samar da fili raya masallaci wanda ake gani ake iya gani ido zai iya gani a samar da fili na halal ka a kwace filin wasu a gina masallaci kun ga manzon sama na manta an faɗa mana yaran nan ce musu yayi suka ce sun ba manzon sama sai musu ya ce a ku marayu so da ka sai manzon sama ya musu musawama ya ba su kuɗi ya karɓi masallaci ya karɓi filin afuwa sannan ya gina masallaci to sharaɗin farko na masallaci shine an ya kuna min ardin halale ya zama mallaka ƙasa ko kai filin naku ne ko a baku kyauta ko ku siya ka a yi fi ardin maksuba ka a kwace filin wasu a gina masallaci malamai suna da saɓani kan hukuncin ingancin sallar da aka yi ta a filin da yake na kwace wasu da yawa suka ce sallar ba ta yi ba in dai ka san masallaci na kwace ne ko kuma filin na kwace ne to baya halarta ka je kai sallah ko kai sallah Allah ba zai ansa ba wasu kuma suka ce a sallar daban kwacen kuma daban amma kaga abin da aka ina za ina za a saka da shi ai ya kamata ka kauce masa ko to shine na farko ai wannan a raya masallaci a gina shi raya shi na nufin a gina shi a kula da shi a ci gaba da duk waɗannan abubuwan da muka lissafa wanda malamai suka ambata an ce lokaci ya yi sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗi ayar tana da hukunce-hukunce masu yawa da za mu saki jiki mu ce za mu bi ta gaba-gaba to sai mu iya ƙara azumin nan gabaki ɗaya ba mu ƙarasa bayani akan masallaci ba saboda mahimmancinsa da kuma irin yadda ake masa a yau muna da buƙatar mu sake dawo ma tunaninmu da yadda muke ɗaukan masallaci gaskiya musamman irin waɗannan garuruwan namu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu irin ikon hidimta mu masallatansa daidai gwagwadon iyawan mu da irin nau'in damar da muke da ita Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu ya ji kanmu ya gafarta mana sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in